بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar ranar asabar 15 ga watan Ramadan shekara ta 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wanda ya dace da lissafin 16 ga watan Abrilu na shekarar miladiya ta 2022 wannan shine darasi na 17 insha Allah cikin jirin darussa daga littafin As-Sunnah wallafar al-Imam Abu Bakr Ahmad ibn Amr ibn Abi Asim rahmatullahi alaihi wanda ya rasu ne a shekara ta 287 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wannan littafi nashi daya ne daga cikin muhimman littafai a cikin aqida ta ahlus sunna wal jamaa Allah ya saka mishi alkhairi dan ba manta ba muna ci gaba da bibiyan wannan malami a inda yake mana darussa daga babuka mabambanta akan abin da ake da alaka da imani da kaddara da tabbatar da cewa Allah subhanahu wataala ke kaddara komai duk abin da ya faru dama Allah ya riga ya kaddara shi yana da ilimin sa ya bada dama ya zartar da shi sannan yake faruwa zamu tashi inda maliki cewa bab qala hadathana Abu Bakr ibn Abi Shayba babi mai lamba ta 34 ko qala hadathana Abu Bakr ibn Abi Shayba qala hadathana Isma'il ibn Ulayya an Yunusa يعني ابن عبيد عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال قال لي أشج بني عصر قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن فيك لقلتين يحبهما الله عز وجل قال قلت وما هما قال الحلم والحياة قال قلت قديما كان في أم حديثا قال قديما قال الحمد لله الذي جبلني على قلتين يحبهم الله عز وجل الإمام أبو بكر ابن أبي عاصم يكاولنا حديثي كما يدي سابا daga ɗaya daga cikin malamansa da yake da hadisai da yawa a wurinsa shi ne abubakar ibn abi shaiba ya yi babu tarjama kamar yadda ya saba a babuka da dama ibn abi shaiba shi kuma ya ce haddasana isma'il ibn ulayya malam isma'ilu ɗan ulayya Malam Ismail ɗan Ibrahimu ɗan Miksam kenan. Ismail ibn Ibrahim ibn Miksam al-Asadi wanda yana da hadisi a cikin dukkanin kutubu sitta. Ana ce mashi ibn Ulayya saboda sunan mahaifiyarsa ce. An ce wata baiwa ce bararriya a kabilar Banu Asad. Sai wani mutum attajiri shi Ibrahim ibn Miksam sai zo garin da take yana yawan zuwa kasuwanci har ya aure ta. bayan kuma ta haifa mishi ƴaƴa guda uku kuma sai kawai aka daina jin labarin shi ya tafi kuma sai bai dawo ba to ya bata da wannan yara ita ta tarbiyyar su ɗaya daga cikin su shine Ibrahim wannan a Isma'il wannan babban malami ya kasance yana cewa duk wanda ya ce muni dan ulayya Allah ya isa sai zahabi ya ce wannan haza su adabi wannan mugun magana ce ya zai faɗa haka dan an ce mishi dan mahaifiyarsa bayan ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana kiran mutane irin wannan sunan ya kawo shawahid annabi yakan ce wanda yake sai ya koyi karatu alqur'ani da kyau da yadda aka sako shi tsariyan kama unzila falyaqra ala qira'ati ibn ummi abd kaji shi istishadi irin na malaman hadisi ko ya kawo ire-iren su yace da haka dan an kira mutum an ce dan mahaifiyarsa ba ba laifi bane akwai su a cikin sahabbai akwai a cikin kowane gari da kowace al'umma wani dalili na sa a dinga danganta mutum da mahaifiyarsa bai ci karo da ud'uhum li abaihim huwa aqsatu inda Allah ba karka zama kamar dan qur'aniyun ka fara tuna wannan aya ina fata mun fahimci wannan malami ne ya karantar da manyan manyan malamai su Ahmad ibn Hanbal su Ishaq ibn Rawiya da duk wannan tabakar tasu almajiran sa shirye daga baya ya samu wata matsala wanda har ta zama Imam Ahmad ibn Hanbal ya kyamaci hadisansa in an ambace shi ma kawai sai ya dinga girgiza kai haka yana girgiza kai wasu wasu malaman suna nadama lokacin da suka bata a hannunsa so da ya dangi garin mas'ala ta ainihin abin nan ilmul kalam ya dan shige ta haka da baibai amma zahabi a tarjama sa ya ce daga baya ya tuba sai kuma aiki da yayi a hukumar tara zakka da sadaka wannan ma ya ja mishi abin nan haka dan ja da baya saboda malamai a wancan zamanin suna kyamar duk wata harka da ta zama akwai kudin al'umma a cikin wurin muka kaga yanzu abin da yake so kenan aiki a Ministry of Finance aiki a Bank of Industries aiki a CBN aiki a Ted Fund din ake tara kudin mu yanzu shi muke so ba haka bane to su kuma lokacin kyama suke ji din da akwai public treasury a wajen to abin kyama ne saboda din san da kai nesa da shi kai nesa da kofar zari'a ta barna ibnu ulayya kenan Allah ya gafarta mishi babban malami ne ya rasu a shekara ta 193 yake cewa shi kuma daga Yunus wato Yunus ibnu Ubayd ibnu Dinar Abu Abdullah wanda shi kuma a rasuwarsa ta auku ne a shekara ta 140 bayan hijira shi kuma yace daga Abdurrahman ibnu Abi Bakra Abdurrahman dan gidan sahabi Abu Bakra Nufay ibnu al-Harith tabi'i ne dan sahabi ya rasu a shekara ta 96 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mai riwaya daga sahabin waye sahabin shine ashaddu ashaddu bani asrin asalin sunan al-ashaj shine al-munzir ko a ce ibnu al-harith ko al-munzir ibnu amr duk ana fadan haka jagora ne a kabilarsa wafdu abdi qais sune dai banu asrin din ya jagoranci al'ummarsa da suka kawo annabi sallallahu alaihi wasallam ziyara a shekarar al-wufud shekara ta tara kamar yadda muka fara magana akan ta a cikin zadul ma'ad ina fata muna ganewa to wannan jagora da suka zo suka tattauna da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka bayyana musuluncin su da mubaya'a su to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya mishi wani albishir yace qala qala qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah ya ce da ni inna fika la kullatai lalle kai ashajju kana da wasu halaye guda biyu yuhibbuhum Allahu azza wa jalla waɗannan halaye da Allah ya huwace maka kuma halaye ne dabi'u ne waɗanda Allah yana son su qultu sai ni ashajju na ce wa ma huwa ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan halaye ne nake da su waɗanda Allah yake so qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-hilmu ana karanta shi ne da wasali a ƙasa alhilmu shine wato mutum ya zama yana da haƙuri da dauriya akan abin da zai iya ɗaukan mataki alhilm yana sama da asabu kiza a sunan Allah alhalim yana da ziyadatul ma'ana akan asabur domin alhalim ma'anar shi shine duk laifukan da ake wa Allah yana ji yana gani ya san ana yi ana tabkata asa a yi shirka a yi fasikanci a zalunci bayinsa a ƙareta alƙur'aninsa a yi annabinsa ta annafi amma Allah yana kallo ya kyala mutane kuma yana da damar yanzu yanzu nan ya darkake duniya gaba ɗaya to shine alhalim yana jiran mutane a madakata yana jiran su sai san da ya tsara zai musu ainihin wato hisabi inna rabbaka labil mirsad to wannan shine alhalim daga alhilmu jam'in shi al-hulama masu haƙuri haƙurin abinda za ka yi ɗaukar mataki kuma sai ka kyale ba wai don gazawa ko tsoro ba don karamci da sanin ya kamata in ka karanta da alhulmu to ma'ana za ta ɓaci domin alhulmu shi kuma shi ne mafarki jam'in shi ahlam ga shi nan adraku ahlamin wa ma nahnu bi tawil ahlami bi alimi ina fata mun gane alhilmu والحياء نعم eh eh ah daga daga kulla ba kulla hali wancan daga khalil ne daga al-khila'u shine abokantaka yes eh al-akhila ya ce walhaya da kuma kunya a wani a wasu lafuzza wal'anat da yin abu a natsi natsuwa bi a hankali bi a hankali kuma da ke cikin lafazin abu dawuda waɗannan halaye guda biyu sai shi a shaddu ya ce ƙultu sai na ce ƙadiman kana tafiya am haditha waɗannan halayen dama can Allah ya kaddara ya halicce ni da su ne ko daga baya na iktisamun su shine ma'anar qadiman kana ta au haditha sai ya ce qala qadiman yace tun dama can Allah ya kaddarta maka su wato kamar da Allah yake cewa ulaika yusabihuna fil khairati wa hum laha sabiquna mutanen kirki suna yusabiquna fil khairat suna suna yusari'una suna suna gaggawa wajen aikin alkhairi wa hum laha sabiqun kuma su din ga ayyukan alkhairi sabiqul al-ahad an riga an kaddara musu dama za su alkhairi ina fata mun gani yace qala alhamdulillahi alladhi jabalani ala kullatayn yuhibbuhuma Allah azza wa jalla yace nagode wa Allah na gode wa Allah Ubangiji wanda ya kaddara mana na samu waɗannan halaye guda biyu waɗanda Allah yake son su wannan hadisi da mala ya kawo anan al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya rawaito shi da al-Imam Ibn Sa'd a cikin tabaqat ɗinsa da al-Imam Abu Abdurrahman an-Nasa'i a cikin al-Kubra da da Bukhari ma a cikin al-Adab al-Mufrad sannan shi kanshi Ibn Abi Asim ya fitar da shi a cikin zamu shi mai suna Kitabul Hawa'id abin nan al'ahad wal masani amin akwai wata riwaya daga Anas dan Malik kaga wannan daga Abu daga Abdurrahman da Abubakar akwai riwaya daga Anas dan Malik wanda ke cikin Sahih Muslim da kuma al-Adab al-Mufrad na Bukhari haka nan akwai riwaya irin ta daga Abu Sa'id al-Khudri wanda ita ma tana cikin Adab al-Mufrad abinda hadisin ke nunawa da ke da alaka da wannan babin shine Allah ya riga ya kaddara mishi samuwar wasu halaye tintin to malamai masana ɗabi'u na ɗan adam suna nazari akan wannan shin halayen ɗan adam da kake ganin su dama can halayen shi ne jibiliya ko ko halaye ne muktasaba haka aka halicce shi da su ko ko daga baya ne ya kokari ya sama wa da kanshi akwai tattaunawa mai tsayi akan wannan hukuntuna mun yi ta'arudi zuwa gare ta a karatunmu na ladabi da biyayya wanda in ka kalli maganganun da malamai suka yi musulmansu da waɗanda ba ba musulmai ba domin akwai malamai da suke kawai masana falsafa ne na ɗabi'un ɗan adam da halayensa za ka iya cewa ƙarshe ne akwai halayen da suke halaye ne jibiliya haka Allah yake halittar mutane da su akwai kuma halayen da za ka iya iktisabin su ta hanyar riyaza yau da gobe za ka iya iktisabin su su zama ainihin ka same su to kuma dukkanin ɗabi'u ga baki ɗayansu abin lura shi ne idan ba ka yi ƙwazo ba za ka ci more su idan ba ka yi ƙwazo ba za ka ci more su ba misali yanzu mu ɗauka halin kyauta hali na kyauta ya zama mutum mai kyauta ne da sakin hannu idan ya ƙi ƙwazo ya nemi abin da zai kyautar da shi to ya za a gane hali idan mutum mai kyauta ne a makon malalaci bai da komai a hannunsa ko kuma Allah ya kaddara mishi tare da kyautar Allah ya kaddara mishi ko bakin talauci kaga ba za a ji labarin shi a matsayin mai kyauta ba ko mun gane ba za tunda bai da abin da zai bayar haka akwai mutumin da Allah ya mishi zaka basira ilimi ko basira ya zama wani masani wanda kai in kai fira da shi ko kuka zauna da shi wani ko tafiya kuka yi da shi ne da ya kaje da yake zance ko ka ji yadda ya haddace waƙoƙi da zantuntuka na mutane sai kai fatan ina ma a ce wannan Qur'ani ya iya to kaga tunda bai koyi alqur'ani ba wannan basira tashi ba zai ci moriyarta ko ci moriyarta ba tunda bai koyi ilimi ba tunda bai bai bai bai tashi yayi ba yanzu kamar yanzu misali ba dauka me yasa ake ta zuga Imam al-Bukhari da Muslim saboda aikin da suka yi ko mun gane kaga aikin iktisabin shi suke ko da Allah ya musu asalin baiwa wanda malaman su suka gani tun suna dalibai a hannun malaman su malaman su san ta ishada da su an ta musu fatan alheri amma sai da suka tashi suka yi wannan aikin tayyu a cikin tsararrakin su da ƴan ajin su da sa'o'in su akwai wasu masu irin wannan basira ba ma tayyu bane akwai yanzu kalli misali Abu Zur'atar Razi Muhammad ibn Muslim ibn Wara Abu Hatim al-Razi waɗannan fa suna cin gyaran su Bukhari su da Qutani suna cin gyaran su Bukhari amma kuma su ba su da sahihu da Qutani ba su da sahihu Ibn Abi Hatim kaga kenan falalarsu a cikin al'umma ba ta gaita waɗancan ba ko mun gane zaka halaye masu falala yadda ake cin morinsu shine kai aiki da su shi sa imam muslim da ya zo a cikin fasalin da ya kawo hadisan ina jin ba na manta ba hadisan alula ne ko yes hadisan alula na riwayoyin abdullahi dan amr dan as wanda suke magana akan sorry mawaqi mawaqi sala wanda suke magana akan lokacin sallah kaza lokacin sallah kaza imam muslim da ya dinga kwararo su ya kwararo su ya kwararo su shi da kanshi da abun ya burge shi to sai tsaya ya ruwaito na hadisi wanda ba hadisi bane asai asarin cewa inna hadha al-ilma la yunalu bi ra'atil jism malamai suka rasa gane me yasa ya kawo wannan abu sai da qadi yare zai ce a yana nuna mutane wannan hadisan fa wajen hadisi ne 30 ya saka su yayi kanakancin su ya hada su suka bada wata kamar kace a yanzu a ce wani article ne kwaya daya akan lokacin sallah Imam Muslim din nan zama yayi yayi wannan karatun kai garin karatu ma ya mutu kare wata kamar yadda yake a tarihin sa so abin da muke cewa daga ci shine hadisai sun tabbata game da halaye da ɗabi'u da Allah ke ba mutane Allah ne yake kaddara musu amma bayan Allah ya kaddara kai kuma sai kai amal sai kai iktisabi kamar yadda wacce aya ta faɗa yusari'una fil khairat shi ma amal din da zaka yi kamar yadda muka ji a baya zai ko ambata a nan gaba shi ma yana cikin kaddara yace hatta al'ajazu wal kaysu talala uwa da lalaci da kuma wato kwazo da himma su kansu Allah ne yake kaddarawa su kansu amma ba za ka ce bari ka runguma hannu ba ruwanka ba mun gane Allah ya sa mu dace da haka muhallin da ke cikin wannan hadisi shine nuni zuwa ga wato cewa Allah shi yake kaddara mutane komai hatta dabi'ar da ake ganin mutane da ita ita ma kaddara ce asali qala hadathana abu rabi' qala hadathana hibban ibn ali am muhammad ibn ajlan an sa'id al-maqburi an abi hurairah qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha ishtara ahadukum khadiman falyakhudh bi nasiyatihi وليقل اللهم إني أسألك من خيره وخير ما جبلته عليه daga malam Abu Rabi' shine Sulaiman ibn Dawud az-Zahrani kenan an jari sai shi a baya wanda ya rasu shekara ta 234 ya rasu da dan wurwur haka al-Imam al-Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Sa'id ka daliban shi shi kuma yace daga malam Hibban dan Ali to mu rike wannan Hibban dan Ali yana da ɗan rauni Ibban ɗan Ali al-Anazi malamin fiqh ne mai falala amma ana ɗan ganin rauninsa to amma bai kadaici da wannan riwaya ba ya samu rakiya daga wata riwaya daban da zamu gumu tana tana biye da wannan daga Muhammad dan Adlan shi kuma yace daga Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi daga babban malamin sa cikin sahabbai Sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu قال أبو هريرة يتي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قال الله يتي إذا اشترى أحدكم خادما idan ɗayan ku ya siyo bawa ko baiwa kenan wato jariya ko ba za ta dinga mashi aiki ko bawa ta dinga mai aiki fal ya akub bina su ya tahi sai ya kama makwarkwadar kansa wal ya kul sai ya addu'a ya ce Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma jabbaltahu alayhi haka yago a wannan ainihin nuska jabbaltahu da shadda amma jabalta hudun ma shine mafi shahara wanda yake da tasiri asalin hadisin idza tazawwaja ahadukum aw ishtara qadiman aw dabbatan haka yazo da guda uku kamar yadda yake cikin sunan tarihi ba guda guda sai addu'a ta zo da lafazin abin da shafi ita matan ita matan fali akhud bi nasiyatiha wannan a zahiri riwaya ce bil ma'ana ke da mutum ya aure ko ya siyo abin hawa ko ya siyo dabba to zai mishi wannan addu'a ko zai mata wannan addu'a me yasa aka ce a kama goshi malamai suka ce kamar yadda ainihin wato wannan yake faɗa kenan Abu Musa al-Abbad a sharhin shi na Abu Dawud cewa saboda wannan mafarfara ita ce matsugunan shedan musamman ga dabba dan ga dabba ne mutum zai dafa goshi ko tozar dabba idan ga abun hawa ne kamar a yanzu kana iya dafa jikin motar ko su tiyarinta ko duk inda ya sauwaka idan kuma baiwa ce mun ji ga inda za a dafa Allah ina roƙonka ka bani alkhairin da ke tare da wannan abin hawa ko wannan mata da alherin da ka halicce ta a kai kaga ya tabbatar da halitta alheri tare da mutum cikon addu'a wa uzbika min sharriha wa sharri ma jabaltahu ko jabaltaha alaihi gurgudan hali gurgudan bukata wannan hadisi ne hasan kuma addu'a ce wadda take mai muhimmanci a dinga yin ta a duk sanda mutum yake a wannan hali na aure ko siyan abin hawa ko siyan dabba ko makamantansu a shekul albani baban nasiruddin ya kyautata wannan hadisi a cikin tafrijinsa da ya yi abu ya ala ya ruwaito shi a cikin abin nan ɗinsa musnadinsa da wasu wanda ba shi ba haka na limamu abu dawuda kuma da muka ambata a cikin kitabun nikahi na sunan ɗinsa da shi da ibnu maja da limamu al-bukhari muhammad ɗan isma'ila a cikin tafin khalqu af'alil ibadi da ibnu sunni a littafin shi na amalul yomi wal laila haka nan abubakar bayhaqi a cikin sunan ɗinsa da dai wasu waɗanda ba su ba duka sun ruwaito shi shi ma yana tabbatar da dai Allah yana halittar mutane tare da ɗabi'ar da suke a kai. Qala haddathana Umar ibn Usman, qala haddathana Baqiyyah ibn al-Walid an Isma'il ibn Ayyash an Muhammad ibn Amr an Abi Salama an Abi Hurairah qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mughayyir al-khuluqi ka mughayyir al-khalqi wannan hadisi kuma da ya kawo shi ta hanyar malam Umar dan Usman dan Sa'id dan Kathir kenan Umar ibn Uthman ibn Sa'id ibn Kathir al-Qurashi thumma al-Himsi wanda rasuwarsa a tsakiyar karni na uku shekara ta 250 wanda al-Imam Abu Dawud da Nasa'i da Ibn Majah sun fada hadisan sa shine malamin wannan isnadi sai kuma yace haddathana Baqiya ibn al-Walid Baqiya ibn al-Walid ibn Sa'id sanannan malami ne daga cikin manyan malamai wanda ake tuhuma shi da tadlisi kamar yadda muka sani yana da hadisi mu'allaki a cikin sahih bukhari anan ne in ka koma littafin tahdhibul kamal na al-imam al-mizzi zaka ga wata magana da malamai suke faɗa masu hakiki musamman su bashar awad cewa mizzi ya sanya mishi alamar ainu jama'a bayan ya saka khat wato kha'un ta wanda ke nuna bukhari ta'alikan sai kuma ya saka ainu wanda ainu kuma za nufin hadda bukhari ko kuma haka aka gani a nuskarsa wannan za a iya cewa kawai zallatul kalam ne ba wai bai sani ba mun gane ko Allah ya gafarta musu daga Isma'ilu dan Ayyash to mu kiyaye Isma'ilu dan Ayyash kamar da aka sani riwayar sa daga mutanen kasar Hijaz tana da matsala kuma wannan ɗaya ce daga cikin ta domin mun kalli malamin shi shine wane shine Muhammad ibnu Amr ibnu Alqama mutumin ina ne mutumin Madina ne da aka hijazi ne yana da hadisi a cikin Bukhari da Al-Kutubul Arba'a banda Muslim zaka wannan isnadi shi ma yana da matsala ta fuskar Ismail dan abin nan an ana tabake su dan Walid da kuma wato mene da kuma riwayar Ismail dan Ayyash daga wani mutum cikin mutanen Hijaz shine Muhammad ibn Amr ibn Alqama rahmatullahi alayhi shi kuma daga malam Abu Salama dan Abdurrahman babban malami cikin tabi'ai daga sayyidina Abu Huraira radiyallahu anhu qal sayyidina Abu Huraira yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yace mughayyirul khuluqi wanda zai ce zai canza dabi'ar wani ka mughayyiril khalqi to kamar mai canza halitta wato haramun yake ganganci yake wannan hadisi ne bai yi zama kaulan wahidan al-Sheikhul Albani ya kawo shi ya tabbatar da rauninsa a cikin Abda'ifa a lamba hadisi na 2580 haka na akwai wata riwaya wadda ke cikin Musnadul Imam Ahmad ibn Hanbal wadda ita ma da'ifiya ce tana nan a cikin Abda'ifa ta Sheikhul Albani rahmatullahi alaihi a cikin mujallad na 1 a lamba hadisi na 135 aka ce wai annabi sallallahu alaihi wasallam wai ya ce wai in huddista bi anna jabalan fi makka zala an makanihi fasaddiq wa in huddista bi anna ahadan ghayyara khuluquhu fala tusaddiq yace wai in aka ce maka ga wani dutse a makka ya yayi moving daga wurin shi ya canza wani ya yi repositioning fasaddik to ka gaggata wannan abu ne mai yiwuwa amma aka baka labari aka ce ga wani mutum ya canza hali to ka gaggata wannan ya so ya dace da karin magana Hausawa ko hali zanen dutse da ake cewa ko kuma a ce ai ko shekara nawa ne ka rabu da mutum in ka gan shi karka tambayi hali hali na nan yadda yake to a hadisance ne bai inganta ba amma a tajriba mutane yana iya inganta a tajriba ma'ana canza hali abu ne mai wuya muna nufin anan irin halayen da Allah ya dace mutane akan su kamar ce wani matsoraci ne kowa na marowaci ne kowa na mai kyauta ne kowa na mafaɗaci ne kowa na mai haƙuri ne kowa na mai hangen nesa ne kowa na mai sakanci ne kowa na almubazzari ne ko ƙanƙamo ne irin waɗannan halayen suna da suna da wuyan canzawa ko ba haka bane duk kuɗin da mutum in dai marowaci ne to yana marowaci shi sai ya ƙara ma abu ƙaunarsu ya ƙara matse su ya ƙara ɓoye su to kuma duk a talaucin mutum idan ya samu in mai kyauta ne sai an ga alama ya samu haka wanda yake mai tsoro kullum mai tsoro ne haka wanda yake mai ganganci kullum mai ganganci ne haka mutane suke yadda Allah ya halice su sai a ɗauki hujjar daga waƙi amma ba daga hadisan ba wani hadisi da yifi ne kamar yadda muka ambata saboda waɗancan matsaloli guda biyu Ismail dan Ayyash daga Hijaziyin da kuma an ana ta wato mudallisin can malam bakiya Allah ya gafarta musu gaba daya qala hadathana Abu Bakr ibn Khallad qala hadathana Yahya ibn Sa'id an ibn Abi Zaib an al-Harith an Abi Salama an Abi Huraira an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala kataba Allah ta'ala ala kulli nafsin hazzaha min az-zina wannan riwaya daga Khallad Abu Bakr ibn Khallad shine Ahmad ibn Yusuf ibn Khallad Ahmad ibn Yusuf ibn Khallad al-Baghdadi asalin shi mutumin nasibin ne ya zauna bagadaza sai shi kuma yace daga yahya ibn sa'id yani yahya ibn sa'id al-qattan daga ibn abi zaid babban malami shi kuma yace daga al-harith harith ibn abdurrahman al-qurashi wanda saduq ne kamar yadda al-imam al-hafiz al-hafiz ibn hajar yake fada shi kuma daga abu salama dan abdurrahman shine tabi'in hadisin Abu Salama ya ce daga sahabi Abu Huraira Allah ya ƙara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama annabi ya ce kataballahu ta'ala ala kulli nafsin Allah ubangiji ya kaddara ma kowane rai hazzaha min az-zina rabban wannan ran daga zina Al-Imam Bukhari ya rawaito wannan hadisi da Muslim da ma wasu Imam Bukhari a irin nashi zakule zakule da ya rusu ya ce babu zinal jawari idunal farji anan ya kawo shi ya kawo riwaya da ibnu abbas yake cewa ni ban san wani abu da za a kira da lamam da Allah ya ce Allah ne da ya tsiribuna kaba'ir al-ismi wal fawahisha illa lamam yace ban san wani abu da za a ce ma lamam ba in in banda abinda Abu Huraira yake cewa ya ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa العينان تزنيان والرجلان تزنيان واليدان تزنيان والفرج سجك ذلك او يكذب ko wani lafazi makamancin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace da ido da hannu da baki da kafa da zuciya duka suna yin zina menene zina hannu shine taba abin da ya haramta na kiyamaci menene zina kafa tashi kaje inda zaka iya wannan abu mene zina ido kallon abin da bai halasta ba na daga ainihin jinsin mata mene zinar baki yin magana wadda bata halasta ba ko sumbanta matar da bata halasta gare ka ba menene zinar zuciya tunanin ina ma in samu wance kaza da kaza da kaza da kaza ce wal qalbu shi ko ita kuma zuciya tanmi takan yi buri wa tahwa kuma ta so wani abu da wannan mummunan tunanin sai ce wal farju saddiqu zalika aw yukadzib karshe al'aura take gaggata mutum barna yake son yayi in ya aikata ta aw yukadzib ko kuma in bai aikata ba ta karyata wani bukhari sai ya ce wannan hadisin dalili ne akan ababan da suke zina duna zinal farji banda asalin zina wacce take da hukuncin fasikanci su waɗannan hukuncin sulaman ne shi sa Allah ya ce in tasalibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atu da kuma alladhina yasalibuna kaba'ira al-ithmi wal fawahish illa lamam sune al-lamam din kun ji fasara ibnu abbas wato ababan da suke ƙananan zunubai waɗanda kuma ɗan adam bai iya kaucewa daga barinsu kwata-kwata duk ɗan adam yana samun wannan ne rabon shi na zina imamun nawawi ke cewa har da ita kanta zinar ta gaskiya wani yana da rabo a cikinta akwai wanda suke yin zinar wani ya zama ma kawai shi mazinaci ne an san shi ko ta zama mazinaciya an san ta to wannan raban shi kenan na daga wannan mummunan sabon amma fa shi yanzu raban shi shine ya zama fasiki yana aikata kabira wadancan kuma raban su shine ba su zama fasikai masu aikata kabira ba hazali ma wannan ganin da mutum zai yi na farko to an yi mishi rangwame babu zunubi akai amma in ya ci gaba da kalla ya ci gaba da tunani ya ci gaba da tabawa to ya zama ya zama al-musirru ala saghira mai ci gaba da aikata karamin laifi wanda shi ma laifi ne da yana iya zama kabira almuhim hadisin na tabbatar da kaddara wa mutane laifi da Allah yi cewa lalle sai sun aikata wani sashi na laifi na zina Allah ka tsare mu Allah ka karanta mana abin nan wato rabon mu daga wannan wannan bala'i wannan hadisin bai nuna baka ce to shikenan ai tunda da Allah ne ya kaddara bari ko in ci gaba da yi ba da kaddara ake hukunci ba a lahira da shari'a ake hukunci mai shari'a ta ce ta ce haramun ne ta ce karkace kusa wala taqrabu zina la yaqulu anna ahadun bimra'atin illa ma hadhi mahram kaza kaza kaza kaza to wannan su ake da su za a yi maka su ne su ne abin nan dokokin da za a hukunta ka da su a lahira ba da kaddara ba wannan yana bayani ne akan kaddara wannan hadisi kamar da muka ambata yana cikin bukhari da muslim قال يتي حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا مؤتمر ابن سليمان عن أبيه عن رقبة ابن مسقلة عن أبي إسحاق عن عن سعيد بن زبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا wannan daga daga malam Muhammad ibn Abi Bakr al-Muqaddim an sha jin hadisan shi a baya shi kuma yace daga malam Mu'tamir ibnu Sulaiman daga baban shi Sulaiman al-Taymi kenan malami ne dan malami shi kuma yace daga Raqaba ibnu Masqala yana zuwa a wasu riwaya da sin Masqala ne bakon Masqala malami ne da yake ya samu ikhtilati a kashin rayuwarsa dan haka ana ana ana ana ana maganganu akan shi wani lokaci ya rasu ne a shekara ta 129 Shukul Albani ya inganta wannan riwaya yace duk da dai ga wannan matsala ta masqala ga kuma an ana Abu Ishaq as-Sabi'i yace amma ana iya kauda kai saboda masqala din da ya riwaya da Abu Ishaq as-Sabi'i ya riwaya daga sorry masqala da daga Abu Ishaq as-Sabi'i ana ganin yana daga cikin udama'u tullabi domin shekara ɗaya suka rasu 129 da yiwa cewa karininsa ne kenan da yiwa cewa ya riwaya abu abu saka sabi'i kafin ikhtilat wallahu ta'ala yace daga sa'id ibn jubair malam sa'id ibn jubair cikin tabi'ai babban malami daga ibn abbas radiyallahu anhu ibn abbas ya riwaya ne anan daga sahabi dan uwansa sayyidina abdullahi dan abbas Allah ya kara masa dashi da mahaifinsa yace an ubay ibn ka'ab daga malam ubayyu dan ka'ab wanda dama ya daga cikin malamansa mun sha fada cewa ibnu abbas duk da yawan hadisan shi hadisan shi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda ya ji kunne da baki daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su kai saba'in ba a ta hakikin da malamai suka yi keke da keke amma yana da yana da riwaya hadisai sama da dubu biyu kuma yana daga cikin al-mukthiruna min ar-riwayat su bakwai din amma asalin wanda ya ji daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ba su da yawa domin yaro ne karami sanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu shekarar sa kamar 14 ko makamanta amma ya bi malamai su Ubayy din nan su Anas su Umar dan Khattab su Sayyidina Ali da su Aisha duk waɗannan malaman shi ne su Abu Hurairah duk zaka ga da riwaya daga gare su kamar da muka ji ta riwaya daga Abu Hurairah to ga wata kuma daga Ubayy dan Ka'ab radiyallahu anhu babban malamin nan cikin ahlul Qur'an ko anin nabi sallallahu alaihi wasallama yace daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yace al-gulamu alladhi qatalahu al-khadir wannan yaro da khadir ya kashe wannan bawan Allah mutumin annabi Musa wanda magana mafi inganci game da shi shine ba annabi bane wannan ita ce magana da limamu ibnu kasir ya rajjaha khadiru ba annabi bane wasu malamai kuma suna ganin khadiru annabi ne wallahu a'lam a a to khadir mun san ya kashe wannan yaro ko hatta idan menene ma ra'aya gulaman faqatala qala aqataltahu aqatalta nafsan zakiyatan bighayri nafsin laqad shay'an nukra kai mummunan aiki ya zai kashe mutum bai kashe kowa ba to wannan da khadir ya kashe annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ubi'a kafir dama can an kera shi ne a matsayin kafir a cikin riwaya yake cewa inda ya rayu to sai ya zama matsala ga iyayen shi kamar da khadir yake cewa amman wa amman gulam fa kana abawayhi ha fa kana abawahu mu'mina mu'minaini ko fakhshina an yurhikahuma tughyanan wa kufra sai muka ji tsoron kada ya ainihin gajiyar da su da tsuguyani wato da da keke da iyaka wa kufur da kafirci shi sa aka kashe shi da annabi ya fassara wannan yace da ya rayu da ya zama musu bala'i Allah shi kyauta Allah ka tsare mu daga sharrin bala'i yaya kamar da Qur'ani ya faɗa cewa inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum kuma yana iya zama fitna da sauransu Allah ya tsare wannan hadisi yana cikin sahih muslim Imam Muslim ya ruwaito shi cikin Kitabul Qadar haka Imam Abu Dawud a cikin littafin sa haka Imam Al-Tahawi a cikin Mushkil al-Athar haka Imam Ahmad ibn Hanbal ya fitar da shi a cikin Musnadin sa da Nasa'i a cikin Kubra dukkan su ruwaito shi hadisi ne tabbatacce قال حدثنا shi ma yana tabbatar da abin da dai ake faɗa na kaddara ta ɗabi'a ta hali قال حدثنا المقدمي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن أبان عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغلام الذي قتله الخضر تبع كافرا ألقى الله تعالى على أبويه محبة منه wannan isnadin zai zama mutaba'a ne ga wacce muka kalla da kyau shi ne malam Muhammad dan Abubakar muqaddimi shi ne malamin al-Imam Abu da al-Imam Ibn Abi Asim anan yace haddathana Abu Dawud Abu Dawud anan shine at-Tayalisi malam Abu Dawud Sulaiman ibn Dawud at-Tayalisi haddathana Muhammad ibn Aban Muhammad ibn Aban mutum biyu ne masu irin wannan sunan amma wanda zai hau a nan wajen shi ne Muhammad ibn Aban ibn Salih to shi ne ke da abin nan kenan a nan makalla shi ne ke kan gabar wancan abin nan shi ne wanda yake riwaya daga Abu Ishaq as-Sabiki shi ke kan gaba ta Raqaba ibn Masqala sai dai shi kuma da'ifi ya rasu a shekara ta 175 zai zama masu rauni guda biyu suna yi da junansu kenan idan rauninsu ba mai tsanani bane ɗayan akwai Muhammad ibn Aban ibn Wazir wanda ake ce shi al-Waqi'i shine mustamli waqi' al-Imam Waqi' ibn Jarrah me ja masa baki idan yana karantawa a majalisin sa wani babban malami ne shine Muhammad ibn Aban ibn Wazir al-Waqi'i wannan shi malamin su Bukhari ne da al-a'immatul arba'a ya rasu a shekara ta 244 Allah ya gafarta musu gaba daya ana bi ishaqa as-sabi'i an sa'id ibn jubair an ibn abbas ibn abbas yace an daga ubay dan ka'ab yarfa'u al-haditha ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yana daga hadisin shi ubay zuwa ga annabi alaihi salatu wassalam manzo Allah yace al-gulam alladhi qatalahu al-khadir tubi'a kafira wannan yaro fa da khadir ya kashe shi ya kashe shi ne a bisa cewa yana da ilimin cewa wannan yaro an kera shi tun farko da ɗabi'a ta kafirci zai taɓa musulunta ba wa alƙallahu ta'ala ala abawaihi muhabbatan min kuma sai Allah ya jefa kaunar dan a cikin zuciyar iyaye kaga dalilin su sha wahala din kenan yurhiquhuma tughyanan wa kufra din kenan ko an yurhiquhuma tughyanan wa kufra kana da da da Allah ya jarce ka da kaunarsa sai zama ko mutum banza ne zaka sha wahala sai a hannunsa zaka ji kokarin kare shi da kawo mishi mafita da shiga da fita wani ma har a bata hanya har a ce ko a je a nema mishi asiri ko magani ko a ce a yi kishiyar uwa ce ta mai sharri in ma yan sanda sun kama shi haka zaka je kashe kuɗi ka ɗauki lauyoyi ko mun laifin da yi da girman laifin ka rufa idanka ka je ka anso shi ka dawo da shi gida ba haka bane kai ta shan wahala shi shi kuma ya ta ya ta shedanci duk kuɗinka da tunaninka su lalace a kan shi alaman jininka ya hau alaman shi ne sanadiyar rayuwarka kaga jarabawa ce wannan da Allah yake mutane a cikin iyalansu kuma ko kai nagari ne Allah na iya maka wannan jarabawa sai sai ta zama kafara gare ka sai kai hakuri da abin da Allah ya tarce ka domin hatta annabawa ga annabi Nuhu nan ko ya Nuhu innahu laysa min ahlika innahu amalun ghairu salih dan shi ne amma kuma yana cikin tawaga manyan marasa mutuncin garin sune sune kawalai sune takadarai sune marasa gaskiya kuma Allah ya halakar da shi a cikin da ya halakar a ruwan tufana duk da haka annabi Nuhu bai fasa kaunar dan yana ta kiran shi wala da Nuhu ibnu wa kana fi ma'adin ya bunayyar kamma duk har ana cikin fa rugunsun ruwan da bai kyale shi saboda ya jarabci yana kaunarsa yana so ya ga ya tsira Allah ka kare mu bab zikru akhdi rabbina al-mithaq min ibadi babun dake bayani akan ambatan cewa Allah subhanahu wataala ya rike alƙawari ya rantsar da bayinsa bisa alƙawarin za su yi tauhidi قال حدثنا عبد الاعلى ابن حماد النرسي عن مالك بن انس عن زيد بن ابي انيس قال حدثني عبد الحميد بن عبد الرحمن ابن زيد ابن الخطاب عن مسلم بن يسار الجهني ان عمر سئل عن هذه الايه وإن اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم وذريته وذريتهم الاعراف قال عمر فقال عمر بن الخطاب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسال عنها فقال إن الله تعالى خلق آدم عليه السلام الحديث إلى آخره wannan hadisi malam ya karɓo shi daga babban malami Abdul A'la ibn Hammad An-Narsi Abdul A'la ibn Hammad ibn Nasr Al-Bahili An-Narsi Abu Yahya malamin su Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Nasa'i malami ne babba cikin malaman sunna kuma yana da yana da isnadi gajere kun ga gashi ya riski al-Imam Malik ibn Anas rahmatullahi ala Imam Dar al-Hijra haka zaka ga wannan isnadi ne mai ban sha'awa cewa kai tsaye daga mutum guda Ibn Abi Asim ya ya samu uluwi na isnadi uluwi isnad da ya samu yana tsakanin shi da Malik mutum daya wanda bisa al'ada mutum biyu ko uku ya gamata a samu Imam Malik ibn Anas shi kuma yace an Zaid ibn Abi Qunaysa daga Zaid dan Abu Qunaysa wato Abu Usama al-Jazari kenan shi kuma daga cikin rijalul jama'a wannan ya rasu sosai da wuri tun shekara ta 124 قال حدثني عبد الحميد ابن عبد الرحمن ابن زيد ابن الخطاب shi kuma daga jikan Sayyidina Zaid ibn al-Khattab radiyallahu anhu wato Abdul Hamid dan Abdul Rahman dan Zaid dan Khattab daga Muslim ibn Yasar al-Juhani to nan mu kula da kyau Muslim ibn Yasar al-Juhani tabi'i ne cikin tabi'ai sai dai maganar da malamai suka tabbatar a ilmance shine bai riski sayyidina Umar barike a tsakankanin su akwai Nu'aym ibn Rabi al-Awd shike riwaya tsakankanin su kuma shi wannan Nu'aym ibn Rabi al-Awd malamai sun ce majhuli dan haka zaka ga isnadi ne wanda yake wannan akwai rauni game da shi saboda inqita'insa a yace an tambayi Umar dan Khattab radiyallahu anhu game da wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim wa dhurriyyati ka ba su labarin ai wadkur ka fada musu id akhadha rabbuka min bani adama yayin da Allah ubangijinka ya riki banu adama gaba da yayin adamu min zuhurihim daga bayan babansu wa dhurriyyatihim da kuma kowa zurriyatuhum ko da ku na ba wa oke zurriyatuhum min zuhurihim zurriyatuhum badali ne akan akhadha zurriyatuhum ko na afwan na ta karantawa da wawu sai sai yace ya bar ayat iyanan wa ashhadu ala anfusi ala sirrikum qalu bala zuwa ƙarshen ayat zai zai kawo mana ita cikakkiyar ta sai mai magana akai a cikin insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya riki zuriyar annabi Adam gabaki daya ya tashe su yayi musu tambaya wane ne ubangijinku sun ce kai ne ubangijinmu ya Allah Allah ya ja kunnan kowa da kowa to karfa daga baya ku ce ba ku san wannan alƙawarin da aka yi gashi an yi da ku kuma gashi Allah ya ga ba da labari ko kuma daga baya ku ce ai iyayenmu ne suka yi kafirci muka bi su Allah bai karɓi wannan uzurin ba aka tambayi sayyidina Umar cewa mene zai ce game da wannan aya sai ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yus'alu anha fa qala naji annabi alaihi salatu wassalam an yi mai tambaya game da wannan aya sai ba da amsa da cewa inna Allah ta'ala khalaqa adama alaihi salam Allah ubangiji subhanahu wataala ya dace annabi adam Allah ya ƙara masa aminci thumma masaha zaharahu bi yamini sannan sai Allah ya shafa bayan annabi adam da damansa fastakhraja minhu dhurriyyatahu sai ga baki daya zuriyar annabi adam suka fito gaba daya a wajen tun daga farkon sa har ƙarshen su fa qala sai Allah subhanahu wataala ya ce khalaqtu haula'i lil janna Allah ya ware yace waɗannan da suka fito to biyan aljanna ne wa bi amali ahli aljannati ya'malu kuma dukkanin su aikin aljanna za su dinga yi thumma masaha zaharahu bi yamini sannan Allah ya saki shafan bayan annabi Adam da hannunsa na dama fastakhraja dhurriyyatahu ya sake fitar da wata zuriyar fa qala Allah yace khalaqtu haula'i lin-nar waɗannan kuma duka na halice su da mutane wa bi amali ahli an-nar ya'malu kuma da aikin wuta za su dinga yi fa qala rajulun sai wani mutum yace ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa fimal amal to dan me zamu dinga aiki tunda an riga an kaddara kowa makomarsa fa qala annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi yace idza khalaqa Allah ta'ala al-abd lil janna ista'malahu bi amali ahli janna idan Allah ya dace bawa dan aljanna to Allah zai karkatar da shi zuwa ga aikin aljanna hatta ya mutu ala amali ahli janna haka zai rayu har ya mutu akan aikin aljanna وإذا خلق الله تعالى العبد للنار استعمله بعمل أهل النار باوان da Allah ya halice shi dan wuta sai Allah subhanahu wataala ya sa shi a cikin aikin ɗan wuta hatta ya muta ala amalin min amali ahli nari fa yadkhulun nar sai mutu yana aikin ɗan wuta sai ya shiga wuta Allah ka tsare mu daga aikin ɗan wuta da shiga wuta wannan hadisi ya Imam Malik ya rubuta shi a cikin Muwatta da Imam Abu Dawud da Ibn Battah a cikin Ibanasa da alimamu abu abdullahi hakimin na saburi ya ruwaito shi ta hanyar alƙalabi abdullahi bin masawat alƙalabi hakanan tirmidhi ya ruwaito shi ta hanyar ma'an zuwa ga alimamu malik hakanan imam ahmad ibn hanbal ya ruwaito shi shi ma ta hanyar mus'ab zubairi zuwa ga malik akwai hanyoyi da dama kenan zuwa ga malik hakanan abubakar al-ajurri a cikin littafinsa wato ash-shari'a da alimamu abu abdurrahman an-nasa'i a cikin al-kubra da kuma ibnu batsa har ila yau su ma sun ruwaito ta hanyar qutaybatu dan sa'id shi ma zuwa ga malik haka na imamu tabarani abul qasim da ibnu batsa har ila yau su ma sun ruwaito ta hanyar rawh ibnu ubada zuwa ga malik dan anas wannan hadisi mashhuri ne a makarantar malik haka na imamu ibnu hibbana shi ma ya ruwaito da ainihin a ta hanyar ahmad dan abubakar zuwa ga malik haka nan al-imamu allalakai hibatullah a cikin littafin shi na sunna shi ma ya ruwaito shi dukkanin su sun ruwaito shi ta hanyoyi daban-daban al-Imam Tirmidhi da ruwaito shi yace hadisun hasan haka yace wa kuma tare da cewa Muslim ibn Yasar kamar da shi ma Tirmidhi ya faɗa lam yasma min Umar lam yasma min Umar wallahu ta'ala dole za mu ji riwaya da za su mutaba'a ga wannan riwaya dan riwaya ce tabbatacciya babu iskali akan ta duk waɗanda za su biyo baya yanzu akalla guda biyu uku za mu ji duka isnadoji ya tabbatattu daga cikin su akwai yace samitu sa'id ibn abd ibn abd al-jabbar yaqulu samitu malik ibn anas yaqulu wa wa ra'ayi fihim an yustatabu fa in tabu wa illa qutilu ya anil qadariyya masu ƙaryata ire-iren waɗannan hadisai sune al-qadariyya masu cewa Allah bai da kaddara dan adam ne ke da kaddara masu cewa innal amra urf duk abin da ga mutane suna yi yin kansu ne ba ruwan Allah da su wai Allah bai ma san suna yi ba sai in sun yi su ne wanda sayyidina Abdullah dan Umar yake cewa a ba su labarin cewa ba shi ba su ba su ba shi a farko sai muslim ko to yace daga sayyidina Abu Jabbar Az-Zubaydi Abu Usman Al-Shimsi wanda yana daga cikin masu hadisi a cikin Sunan Ibn Majah yace naji Maliku dalibin Maliku ne naji Maliku dan Anas yana cewa ra'ayi fihim ra'ayina game da duk wani mai musu kaddara an yi satamu akai shi gaban alkali a tsiye shi a nemi cewa ya tuba daga wannan laifi fa in tabu idan ya tuba shikenan ya rabauta wa illa in bai rab- bai tuba ba qutilu za a kashe shi wannan isnadi ne sahihi zuwa ga malik eh وحدثنا سلمة قال حدثنا مروان بن محمد الطاطري قال سمعت مالك بن انس يسأل عن تزويج القدري فقرأ ولا عبد مؤمن خير من مشرك ما مالك daga aka sake dauko fatawarsa daga Salama ibn Shabib kenan annai saburi malam Salama yace daga Marwan ibn Muhammad al-Tatari Marwan ibn Muhammad ibn Hassan al-Asadi Abu Bakr ko Abu Ja'far duk ana faɗa masa at-Tatari daga cikin rijalul muslim wal arba'a shi kuma yace naji Malik dan Anas yana ana an tambaye shi aka ce algabata mala ina hukuncin auren mutumin da yake da aqida kadariya kamar yanzu a ce algabata mala ina hukuncin auren din shi'a ina hukuncin auren dan boko haram ina hukuncin auren dan kaza sai Malik kawai ya ja aya yace wal abdul mu'minun khairun min mushrikin ki auri bawa mumini ya fiye miki akan auren bawa mushriki ba kaddare mushriki ne domin yana cewa ne akwai wani Allah daban mai halitta banda Allah mushriki ba a auren sa qala hadathana abdul jabbar sayyid ibn abdul jabbar qala hadathana malik an ammihi abi suhail ibn malik malik wannan karan daga babban sa kuma malamin sa abu suhail babban malik ne sami'tu umar ibn abdul aziz yaqulu yace naji malam umar dan abdul aziz rahmatullahi alaihi malami kuma sarki daga cikin sarakunan musulunci Allah ya gafarta masa yace ara til qadariya an tambaye shi game da qadariya yace ara an yustafa ina ganin a nemi su tuba fa in tabu in sun tuba wa illa qutil sai a kashe su qala abu suhail wa dhalika ra'yi malam abu suhail babban maliku yace ni ma ra'ayi nake qala malikun wa dhalika ra'yi maliku yace ni ma ra'ayi nake duk wannan malamai abin da suke faɗa kenan قال حدثنا المسيب ابن واضح قال حدثنا علي بن بكار يقول سمعت علي بن بكار يقول كان ابن عون يبعث الي بالمال افرقه في سبيل الله فيقول لا تعطي قدريا منه شيئا واحسبه قال فيه ولا يغزون معكم فيهم فانهم لا ينصرون المسيب ابن واضح ابن سرحان التلمساني وانا مالمي shi ke faɗa daga malaminsa Ali ibn Bakkar al-Basri yace Muhammad Abdullah ibn Aun amin Abdullah ibn Aun ya kasance yab'asu ilayya bil mal attajiri ne malami ne na hadisi sai ya aiko da wannan aboki nashi Ali dan Bakkar sai ya aiko mishi da tarin dukiya ufarriquhu fi sabilillah shi ga yanan ai saraka da dukiya ya aje wasu kuɗi ko ya ci wata riba ko ya fidda zakka ko wane ne da wane ne sai turo ma wani aminin sa cewa gashi nan ai sadaka da su amma sai ya sa sharadi ya ce fa ya kulu sai ya ce la tuqti qadariyan minhu shay'a saboda garin basara da aka turo kudin gari ne cike da kaddarawa ko mun gani kamar yadda cewa ko wani gari da aka san yana da yawan wasu yan bid'a yanzu kamar nan Zaria sai mutum ya tsammani akwai yan shi'a tunda yana nesa ko kaga mun san babu su alhamdulillah illa nuzzaqun min al min al qaba'i ko ko ba haka bane daga wasu garuruwa suke zuwa to sai ka turo da kuɗi za a yi sadaka da su a nan zare suka ce to ka a baɗin shi a ko ƙwandala so tsammanin ka tunda ogansa a nan da yake to suna nan cunkus a garin nan kuma ba haka bane walhamdulillahi ala fadli kwatanci ne kawai sai ya ce to kar a sake a ba ba ƙaddare komai a cikin kuɗin nan ya ce kuma har yana cewa ma in za ku tafi jihadi kar ku yadda wani ba ƙaddare ya shiga cikin rundunarku fa innahum la yunsaruna sam in akwai ba ƙaddare a cikin ku ba za ku ci nasara za ku samu matsala da wannan rindana a wannan malamin da al-imamu al-imamu ibnu abi yasin ke riwaya daga gare shi al-musayyab ibnu wadih sayyidul hibz eh sai dai mun ga hadisi ne ba marfu'i ba waɗannan duka asar ne yayi istiqnasi ne da su ya ƙara abun armashi ne wajen cewa ga yadda malamai suke kallon mutanen da ba sa gaskata ire-iren waɗannan hadisai ga yadda malamai suke kallon su قال حدثنا محمد بن مسلم بن وائل قال حدثنا محمد بن يزيد بن سنان قال حدثنا يزيد يعني أباه عن زيد بن أبي أنيسة عن عبد الحميد بن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن زيد بن الخطاب عن مسلم بن يسار wannan isnadi daga babban malami Muhammad ibn Muslim ibn Wa al-Hafiz Abu Abdullah ar-Razi daya daga cikin mutane uku na ambata tsazuwar da ake cewa kamar yadda zahabi yake ambata daga wasu malamai irin su khatibu cewa yana da wahala ka samu irin su guda uku haka lokaci guda suna rayuwa da abu da ainihin Muhammad ibn Muslim ibn Wara da Abu Zur'a da ainihin wato abin nan me suna ɗayan eh Abu Hatim su ukun nan kowa jabalun ne min jibalul shamsi kuma a ce sun rayu lokaci guda da kamata yayi a al'adance ɗayan sai rayu sannan in ya kauce ɗayan ya zo ɗaya ya zo haka ya fi daɗin sha'ani ko mun gane eh kamar yanzu ne a ce a samu a samu a samu wasu manyan abin nan masu kuɗi da yawa a lokaci guda to zaka ga sai ta gasa da junansu su ta junansu hasada a kasuwa amma wannan ya tashin shi in ya gama wani yanzu sai ga suna wa junansu adda suna kwaikwayon junansu amma lokaci ɗaya ne za ki samu matsala ne to amma su waɗannan Allah ya kare su da wannan sai suka zama abokai ne shi abu abdullahi razi muhammad ibn muslim ibn wara ya ya jinkiri sosai ya rasu shekara ta 270 a watan ramadana irin wanda muke ciki da gaskiya a samun kutubu sai ka gaba daya nasa'i ne kawai sai da hadisin shi ana ana tuhumar shi da girman kai aka zahabi ya faɗa yake cewa yudrabu bihi al-mathalu fil hibzi ala khumqin wa tayhin fi in za a kwatance wajen karfin hadda to da shi ake kwatance shine ma'auni a ce hadda kamar ibnu wara amma kuma yana da wauta yana da wasu abubuwa na rashin kaman babu cikakken natsuwa tare da shi dabi'a ce wannan ana samun mutane da irin kamar da muka ji jibiliya ce haka Allah ya shigo sannan kuma da da, dan banzan girman kai din da ya ji haka ce waye sai ce ba ku sanni ba ana abul hadisi wa ummu ni ne baban hadisi haka yake ganin shi kirari shi sa har wani malami ya ya bubbuka mai katako ya kore shi ce bazan baka hadisi ba mu zaka zo nan kana gaya mana wai kai ne abul hadisi ai bai kamata ka zo kana neman hadisin ba cika ka ƙara zuwa nan yace la uhaddithuka wa la uhaddithu qauman anta minhu ce wallahi bazan maka hadisi ba kuma duk wanda ma na ganin shi da kai wala ba zai koyi hadisi a wajen har gama shi nan doguwa a cikin tarihu Baghdad da kuma sirar alamin nubala da wasu wurare Allah ya gafarta mishi to gashi lokaci ya kure ko bari mu bar shi sai mu tashi akan wannan hadisi na 207 din in Allah ya kai mu gobe wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi